بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da biyu ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da tara za mu tashi darasi na ɗari da talatin hadisi na ɗari takwas da tasa'in da biyu shafi na ɗari biyu da sittin da hudu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana za mu tashi muna cikin kitabun nika idan ba manta ba karatun mu na farko a kitabun nika'i min faɗi wato manufo manufa kama da ya ce kullum mu rika faɗan manufa guda ɗaya a cikin manufofin aure domin faɗi yin biyayya da Allah madaukakin sarki cewa yana cikin manufofin aure to sannan na biyu yau shine ana yin aure ne don neman lada gurin Allah madaukakin sarki in ka dau hadisin annabi alaihi salatu wasalam da annabi ya ce wa fi budai a hadikum sadaqa mutum ya tare da iyalin sa ba lada za a bari to iya wannan gabar ta yi da aka yanzu muna da guda biyu ana yin aure wani ba aure don biyayya ga Allah madaukakin sarki ta biyu kuma don samun lada to babu tahrimul khidba ala khidbati akhi babu da yake magana akan haramcin nema mutum ya je neman aure akan neman dan uwansa nema kan nema wannan haramun ne kamar yadda duk malamai sun hada akan tahrimul khidba cewa haramun ne mutum ya yi nema akan neman dan uwansa duka malamai sun hadu ijma'i suke amma idan an riga an yi zaraka na wanda ƙara ba an riga an zaɓi cewa wannan ɗin shi zai rika zuwa iyayenta sun sani tana son sa yana son ta sannan iyaye sun sani an yi magana to zuwan wani haramun kamar ciniki kan ciniki ne mutum ya riga ya yi ciniki wani kila ya yi da position ba kawai ka lokaci a aika za to iri ɗaya ne shi ta wani hadisin annabi ya hada su guri da yake wala biya wato ba ga kuma ala ba duk da shi ma wannan hadisin da shi ya fara ma to sai ne hatta ya azana a sai ya ba da izini shi wanda yake zuwa ya gamsu da kansa yace ba ko wani ka mu gwada sa'a shi kenan kuma wannan ba zai haifar da gaba ba saboda matsalar mace tsakanin mace ce ba aure da ba mace gaba ta kullu tunda ba abu da zai bane da salman bane bare kuwa tunda kaga asali salman bane da abu da za abokai ne alinai saboda haka sai shi salman bane ya gano wanda zai aura ko shi abu da za ta daidai wato sai tura abokin yake je binciko masa ya nema masa auren da daidai sai ta ce kawo kwani kai nake zo ba shi ba daidai wani abu ya ce ya tona mai na kenan ba komai shi ne ba har ya aure da bayan ya aure da ya kai wani lokaci da ya kai ba ziyara baya na idi tare da ita mutu ba ziyara ba ta yi ado ba yace ke bai wa Allah ya haka tace abokin da haka ne kullun sallah yake daga sallah sai azumi to ya ta gane zancan cewa shi bai da lokacin da shi ne yana dawowa aka yarda kamar abinci da ya kawo abinci sai ya ce ba zai ci waje zai ci tare sai ya ya matsa ya ce shi azumi yake doyo inda ya tafiya ya takakkiya doguwar tafiya daga nesa shi salman al-farisi sai ce to kwana zai zai maganin tafiya dare yana yi da miki ne sallah yake ko ba ka kwana saboda in ya fara sallah ba shi da lokacin da in ya rika sallah kaga ta wancan imamu zuhuri zai ta ce ita wallahi da wannan library nata gware aro mata kishiyoyi uku kaga yadda wata ba ta son kishiya saboda shi ma in shiga library ya rika gosho sai manta faina da mata ta ce wallahi ta gwammaci domin kaga aka karo mata uku dole a raba kwana ta ce ta gwammaci ta ku abinda ka gama da daji tara zan a mata kijiya a kan ai babban har uku ma ba ɗaya ba kuma kaga an ce abin da ya koro me ake cewa tsira da garami ya fada wata ko in kai ka san kuwa wannan abin ya hutar zafi maybe mutunci ne kallara wanda ya duk wannan to saboda haka wannan shine to kaga dai irin wannan matsalar da wahala ka sami irin wanda za ka ga wato masu wannan ɗabi'a ta salmanin farisi da ko da yake ai ba ma wannan ba a mutanen da da aka yi hijira mutum yana da matan nata ne iya aura zai ce bari su leko ka zaɓa ai ko aka kaga ko karan ya kai tsaye ko wayannan bayanan sabba annabi alaihi salatu wasalam karan ya kai tsaye idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar Allah ya kara musu yadda to shi ne yake cewa aw yatruka ko kuma da yaje ba ta gamsu da shi ba to kaga tunda ya bari kai sai kai ba da dangawa tunda kai ka je ba a yi ni kuma ban ma bayyana ba sai bayan ka tafi shi kenan amma wani kaga yanzu a kasar hausa mutum ya saki ba ta kawo ai ka shiga uku saki da bai ba kuma kai ka tare sake ta ba to daga lokacin kai makiyin zai to kaga al'adar da ake da ita mai kyau ba na cewa mutum ya mutu aminin ka kawo ruma ta zai yanzu an daina sai dai mai kuɗi ne yana da kuɗin gaske ta samu timini timini ko ta samu timinin ta kaba mai yawa wannan za ka ga dama ana ta magana yanzu wai duk wanda ka ga ta yi kwanci to ba ban mata tumuni ne yawa duk tsufan da kuma a to idan mata ji ma ita ce za ta aura wuf za ta yi haka suke kira zai ji ta samu saurayi da yofe yaren kan zamani to kaga wannan ita shari'a tana da tsari da take gindayawa na bin abubuwa take ne so ake bayan mutum ya mutu ma kawo matar ta kari ki ƴaƴansa shi ma wannan abu ne nisa yanzu mace mata suna shiga uku ne suna hankalin su na ƙarfi yanzu aka mutu in dai da ƴaƴa aka bar to wanda zai auren zai ba da sharadin cewa amma da sharadin ba za ki kawo da ƴaƴanki in ko ba haka ba to za ki dade wuki aure ba in kin sai zaki tuje da ake gaya miki gaskiya ne a duk da ba haramun ne ba wai muna faɗar irin yadda tausayin yanzu ya baya kaga annabi alaihi salatu wasalam da ya auro ummu salama ai sai kumbulan to Allah da yaya su Umar ibn Abi Salama su Zainab duk da su aka zo amma da ke da yayin ki aina wannan haka yake wannan to wannan abu ne mai girman gaske duk da cewa su ma mazan wani lokacin suna complain cewa sai a zo da yayan kai da tarbiyya gidanka su zo su bata ma tarbiyya ko kuma su zo marasa godiyar Allah ne duk abin da aka yi su raina akwai wanda na taba ji ya faɗi wannan shi ma irin wannan auren ne yake duk abin da kai sai su raina to ai dama irin wannan ka auro mace ta zo da wasu 'ya'yan ai karka idan za ka biya musu registration fee na makaranta karka so ma biya musu a a kaje tare ka biya ta waya ko a da a wani ba zuwa za ka yi in ka san suna da wani wa babba shi za ka ba zo da ka biya musu kaza to wannan kila kake kafawa kana yi ne don Allah amma kuma akwai manufa ba za su zo wata rana su ce ba abin da kake musu ba don suna faɗa wannan wannan su shi zai karya ta ce ce karya kuke to ire-iren wayannan abubuwan tarko ake yi dakile abubuwan ake in ka san zafi ba wannan mutuncin ko da ba za a yi ba to kada ka rika yin abubuwa kullum ka ce kawai ka rika ji ta iska za ka rika biya wasu kuɗin komi ko kuɗin yana iska fito da shi domin za ka fi gane ma kimar me kake musu dan rukon dan wani da maraya yana da wahala kwarai kuwa yana da wahala na ce dan wani wata gila baban sa yana ka za a ko wanda baban sa yana da rai wani zai ga ya zai baban sa na da rai ki kawo mun gida to wata ce rigimar da tira ta za ta ce ba za ta bayar ba wanda kaga a malikiyance in kun rabu da miji idan kika bar in dai kika yi aure to ko dai a baki a dangi wajen mahaifiyar ko ƴan uwanta ko kuma a mayar wa mutu ka'ida ke duk da cewa ba da giya sai an bi ta wajen goma sha biyu kafin ya da hannun namiji sai an karaɗe wannan babarsa ko kuma an gabata da tarbiyya da za su iya rike ba ɗa sannan za a ba ta kuma kun san abin takaici a kowane waje wannan yanzu ke haɗa salari a kowane yanzu ta yi aure gida hudu ta kai ƙara ko ta ana biyar da kaza a kan kowane yaro duk wata ta zan nawa take haɗa Allah duk wata tana da wannan salari din ta koma yanzu salari da ke karba duk wata tana tana jigila a kotu ana ba ta kuɗi nan an ba ta kaza can an ba ta kaza Allah ya kiyaye ki zo da haka wannan shine Ali bin Umar radiyallahu anhu ma kana yaqul Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa na annabi sallallahu alaihi wasallam an yabi ba'dukum ala bai'i ba'd annabi ya hada sakin ku yi kirki akan kirkin sai idan ana kirki da wani wani yazo duk ko ya kara ma dan wani za ka ga an ce ne rago ba ne rufi ce ni na fiye kai kuma kuɗi hannu zan ba ka ba a haka gaskiya gaya ma za ka yanzu muna ciniki da wani kuma mun yi biki nan da sati ɗaya zai ba da kuɗin in bai bayar ba za mu sanar da kai sai ya mutu shi ne ƙa'ida ai kaga ko in kai akan jirgin to ka duk kuɗin da ka ci ka ci haram saboda haka ba daidai ba ne abin da yake daidai shi ne a kyala wannan wai dai sharadi kawai cewa ta tv idan ta tv ya yi ba to kace ka ta tv ya zo ne misali ka tsara fa ne in ma yi in kuma baka tsara ba to ba ka da laifi in ka sa wani digo dama sharadin shi ne in ka wara ta tv zan akwai wasu nema zan ba sai yadda ya halatta amma bai zama bai halatta da kuɗin wani ka tsoro a kan ai tunji a kan jirgin da ba haramun ne wala yasubu rajulu ala khidbati akhihi kun ji za suna cewa al khidba kasara ake domin kace khutba ya zama khutba ce saboda haka kada yi nima akan neman dan uwansa a ta yi turuk al khatibu qawluhu har sai mai neman ya wani kafin da shi da ya zo ya dama idan tafiya fara zuwa gurin yanka to kaɗan baki kai ya wuce zuwa sama da biyar ba ba hadu da juna ba uku ma suke cewa kaga zuwa na farko na biyu na uku ya kamata in ma magana ce an yi maganar an gane ne aka duka saboda haka daga nan sai ka fice da cewa ya ni eh yayi to kan wani ya fara zuwa shikenan a dai ba to kai malam ba kai mata ba karka kuma zuwa shikenan amma yadda ake yi yanzu ana barin ana bautar gunki bautar gunki ga mutum ya shekara goma wai yana zuwa gurin yanka ko baka taba tuntuba ba goma to wani kuma ba goma ba tunda ta fara duniya ta bari da school ya ta zuwa yake zuwa har ta gaba bai ce komai ba kai ma baka ce komai ba wannan yana cikin amana da Allah ya baka baka kula da da Allah yake ko an ku zabu wa ahlihu na to baka kiyaye kanka da iyalanka da wuta ba domin komai zai iya faruwa yau da gobe za ta sa ta rika jin sun zama jiki ya sa mata zobe a hannun ta sama domin sun zama daya kullum wataƙila ma sai mai gidan sai ya dawo daga sallar isha da akwai iyayen da suke da wannan ɗabi'a in ya tashi yanzu an yi sallar isha ya shiga gida to daga nan ba zai kuma fitowa ba yadda ta fito da in ta gaba ta kulle to wannan ba karamar matsala ba ce gaskiya kira ɗaya ga yake abubuwan da suke haifar mana da matsaloli da haɗuwar namiji da mace kuma waɗanda suke sun balaga kamar haɗuwar gas da wuta ne haka abin ne kamar haɗuwar gas da wuta ne Allah saboda haka kuma ba ga shi matsala wannan gurin ko bai da alaka da karatu in ka bari ana haɗuwa shi dan ne zai tasiri domin annabi ya ce wato na uku su shi ne illa shi ne illa kada baka ga annabi Yusuf alaihi salam da matantaccen karo shi cewa ya ma'azalla shi ma Allah ya kai wa kara ba cewa yanzu wani alaran ba ba haka yake ba ba ruwan idan kun haɗu da mace ba ruwan da alaran ban tinka da tsa'a shi kan ne zai yi tasiri a lokacin to shi za a lau zai ba da magani cewa ga shi wannan gurin red line ne karka tsallaka kawai sai ka zauna lafiya to saboda haka wannan shi ne aw ya adana lahu al-khadi ko shi mai neman ya ce zo mu je mu buga tsakanin ni da kai ruwan da ka zaba shi ne ya je lokacin da ya je nemi izini kai ba ka zo sai ya yarda kai ba ka zo misali abin da nake nufi da ya zo ya ga ya marwa da ya zo ya tambaya gaskiya ka bari dindi a yake ga ya gidan shi ma yana so a bashi dama aka ce ai wane ya zo shi zai je shi ma zai je ga sai ka bari ya tafi shi zai je ga ba aka ce an yadda in ya je ga aboki to za ka je shi ma zan je a zuwan da za ka yi za ta zaɓa in dai akwai wannan yarjejeniyar ba ku amma ya je shi yadda da juna ya zara kana wata ƙara ba inji mai risala to in kai wannan kuma ka shiga haram an amince haka ila an yi maganar manya to wannan haramun in ka je za ka raba babbar alaƙar ta alaƙa ta aure to wannan shi ne kaga hadisin ne yana nuni akan haramcin nema kan nema sannan hadisin ya fito da wani abu yadda yake bibiyar haƙoƙin mu'amala ne da gobe ka duba kaga ciniki ba ruwan cewa ai dan akwai wanda za ka yi yana da kuɗi baya shayin ya sai misali fili ne da ji filaye ne da ji guda biyu a jirana yana so ya je na uku ga wani kuma wanda bai kai shi karfi da ya zo ya an ce wani naira miliyan biyu idan ya zo dan ya haɗe da wannan yana son gurin gaba ɗaya zai iya cewa ya siya mu je uku shi kuma wancan da ya siya kaga ba zai iya ba shi kuma wannan in mai san duniya ne zai biyar ba in ya haka to ya aikata haramun haramun ne neman albarka zai siya irin na siyarwa shi wanda muke jirgi ne in ya ga dama ya siyar ma duk da ya gama biyar da ya haka wannan wato zai wanda Allah ya sani zo da haka babi na gaba babu tahrimul kahin shigar wa budlani babin da yake magana akan haramcin auren musanyi da rushewar da ma an yi bai ba to za mu gani yake nufi da shiga an bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an shigali annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani abu da auren musanyi shine kabani ga nan zai bada shine a shigaru an yi da wannan idraji ne ba ita ce magana annabin ba a shiga an yi zawuja rajul ibnatahu ala an yi zawuja wal akhar ibnatahu shine mutum ya aura wa kana da aboki ka aura ba esta shi ma ya aura ba esta ba tare da sadaki ba haka ke cewa kawai mu sanya kuka eh ba nan ba ta shi da kai duk da a cikin malamin fijiwa ko wanda suke kallon matsalar da cewa in dai ba ya za kawai karfa karfa kuka yi ko da da sadaki shiga da ina da ya kada da ya za a kawo sadaki amma kawai karfa karfa ku yi wa kanku karfa karfa ai wa yan karfa karfa wancan shi kai ma kai wata karfa karfa ka aura wani akwai wanda suka ce shi ma wannan shiga ne amma dai ma'anar da ta fi fitowa shine wanda mai ruwa ya hadisi ya kawo a yi musanya ba tare da sadaki ba ba sadaki in aka yi da sadaki aure ya yi in dai da sadaki aka kashe da ɗan auren to ya yi laisa bai nahu ma sadakun kaji ya zanto ba sadaki a tsakani idan da sadaki to ya yi wanda kamar wanda yake jirajin shi ne ibn zumai ibn zumai ne shi ne ya yi wannan fasara shi ne yake cewa a shigaru an ya kula rajuli rajuli zawujini ibnata shi ne mutum ya ce aura mun ɗaka wa zawujuka ibnati ni ma aura ba ta wa ƴar au zawujini uktaka wa zawujuka ukti aura mun kanwa ka koya har ita ta shiga duk wanda kake da iko a kanta ni ma da aura ba ɗan uwa ya ko kanwa wannan mu a zaman nan to wannan sharadin shi ya bada shi kaga wannan hadisin yana koyar da mu yadda musulunci ya kwadaitar akan haƙƙin mace wajen da rai masu rajin wato da ihun haƙƙin mata musulunci ya fara fito da shi sannan kaga ya ƙara gaya ma auriyatul mar'ati fi zawaj irin yadda mace take da horiya yanki wajen aure ba a tauye mata hakkin ta ba an gane ko domin ba a bai da ita haja ba abin siyarwa kayan siyarwa yanzu na gada wayar ce wannan waya ta ce naira goma kaga ai wuri to ba a bai da ita haja ba sannan abu na uku shi ne hadisin yana nuni da rushe al'adar jahiliya domin wannan auren shiga al'ada ce ta yin jahiliya wanda ta saba wa tsarin musulunci sannan kuma abu na ƙarshe shi ne yadda hadisin ya nuna haramci ta kowace irin siga inda yake zara ne haramun ne wannan shi ne babu da wafa bi shuruɗin sun nika babu da yake magana akan a cikin sharadin da aka ɗauko wajen aure shi sa sai kai hankali yayin da kaje kana wato soyayya sai soyayya karka take iyayen su zuwa ɗauko sharɗai a gindaya ma ka zo kuma ka karya saboda wasu zaga akwai wanda ya zo yana complain yanzu cewa aiki ai bai fahimci kaza ba bayan kuma sharadi suke kafin ya aure ta aka ce to je kaza wannan ba daidai ba sai ka san duk akwai jaradin da ko an yi jara a ruji yake misali zance yin daɗi kace daga ke ba da shi jaradin banza ne wannan ko ka ruje ko bai baka ruje wa a ruje yake da an bayyana da dogo cewa ba baya ciki dan wani zance yana daɗi ya bar ke ma in ya ga mutu wannan kin san yawo da shi amma baya kariya kin kita a rage ya ɗaya yanzu dan babu wanda daɗin zama ne yanzu ai ai mutum bai san mustaqim bai san me wato zai faru da shi ba duk wanda bai aure bai san me yanayin sa ba zai ƙara aure ba zai duk bai sani ba ai shi ƙarin aure hako ne yawwa idan ya zo sai an ƙara saboda haka babu wannan to kaga abin da yake faɗa كذيب أن عقبة بن عامر وأن عقبة بن عامر ابن عبد بن مالك الجهني أنا تمر أبو حماد أي أبو حماد yana cikin wanda annabi alaihi salatu wasallam ya taba goya kuma ya yi wa annabi alaihi salatu wasallam wato mubaya a kan hijira sannan ya bi bude masar da shi aka bude kasar egypt misra ta wannan lokacin tare da amru bin al-as radiyallahu ta'ala anhu sannan duk inda aka buɗe a sham da uqba ibn amir aka buɗe saboda haka sannan da shi aka yi yakin sittin yana cikin tawagar muawiya ibn abi sufyan bayan nan kuma Muawiya ya tura shi ya sa shi gwamna a Misra. Ya taba nada shi gwamna a Misra a shekara ta arba'in da hudu bayan hijira. Daga nan ya tufe shi. Shi ma Muawiya ya ɗan yi duba duba ya kaga sai na Umar shi ne shi ne wanda ya fi shahara da tuɗi bangoni dan shi ba da tuba tsammani baya sanarwa sai na umar zai zo kano yana abuja to ba zai gaya muku zai zo ballantana a yi bishiyoyin roba a hanya ko a gyara kwanta sai dai kawai kudi ya zuru haka yake da haka ya rika wa su sayi bin zai da ya naɗa su ta abu huraira sai dai kawai a biya su sai a ji a sai tara talakawa ya yi killu da za ku ce a kan kaza kaza kaza aka yi idan ya ji abu ɗaya da yake da ƙaiƙayi abin da ya sa kuka je na umar ya tsire da wuri saboda ɗabi'arsa na in dai da tuhuma to sai an sauke kada kujerar za a za a bincike idan baka yi za a guda ce an tuɓe ba wai ana da ko da yake laifin sahabi ba sai an sauke kada kujerar sannan sai a bincika in baka da laifi sai a ce an dawo da aka yi kamar yadda ake musulun kaga ai wata rana ka duba sa'ad bin abi wannan ya rada shi gwamna ko a basirari kawai sai aka zuwa ga gaya sai na umar ai za bin abi wannan ya sa kofa a gidansa kofa ba a sa kofa ya ce gwamnan ne ya sa kofa in talaka suka zo sun ja wuya sai ya ce wa amru bin maslama ya ce ka je daji ka yi itace ka je ka sa wannan goba ta kata koci da bayan ka kunna ba ta wuta ita in talaka suka zo sun sun jira ya buɗe ke nan ya je ya samu goba ya kunna mata wuta yana gujewa da ya wuce gani zai ce wannan ake amirul mu'mini ne abin da yake kawai ba yake je ba abin da muka yi masa ba sai hakura wa'annan birni ulaika ashabun nabiyyi wa hizbu ولولاه ما كان في الأرض مسلم ولولاه كاد سبيل لأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa shine yadda suka rayu mala shi za a ce ga yanzu dan Allah idan ka je aljanna ka hango da gida a jiwa kansa ai ka tambaya ka ce an ya nan sai ka leka ka hango yan ungo ku ka ji ba cikin sai ka ce donan ne amma ake kunya wayannan bayan Allah da babba kwata-kwata sun saki duniya sun samu lahira Allah ya dace da ku zo da haka wannan shi ne to sai yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce haqqu shuruda an yufu bihi mafi tantance sharadin da ya kamata a cika madda halaltum bihi al-furuja abinda kuka nemi halattin bardi ne wataƙila a gurin jaradin da aka ji inda ba ke yadda da wannan abin ba ba za a baka ita ba misali ban muku waran ka ko misali sharadin karatu yana ciki ko baya ciki wannan ba na san amsar da yanzu wataƙila in dan ina buƙatar dalili cewa ka je neman auren da yanzu a ciki da kuɗi ne da sharadin ne ta gama sannan ta gaba za ta yi aiki yawwa saboda haka wannan na kaji ne musamman saboda matasan mu ba na sa amsa yanzu sai sati mai zuwa kawai ina so yanzu ba da lura cewa ka je an yi wannan sharaɗin ka yarda to ga dai abin da annabi ya faɗa cewa sharaɗi yanzu ka je don ana samun matsaloli da yawa cewa zai ta yi karatu kace ga yadda ana zuwa kace ka tanzancan kan musamman bayan an gama holi mu shahrul hajj ta yi wata shida nan yayin da shi ka fi tanzancewa an yi zuwa kashi baban ki ce ba kai ne kawo wannan ballan tana aiki yanzu aiki ya ce shi a gidan da wallahi ba ke ta ba fita uku aka ce a yi to ko bai kawo wannan hujja bai ji bai san shi ba wannan yana da muhimmanci saboda matasan mu a yanzu ana ta samun matsaloli da su tsakanin da iyaye da kansu wani za ga har ta kai matakin da yana iya faɗan magana sarkin zai faɗa shi ma ya faɗa muna ta gani a matsayin mu da masu ƙananan shekaru wallahi na manyan malaman mu ma muna gani wannan matsalolin to cewa mutum ya laro maganganu ya ta gaya wa gaskiyar yadda ka san wanda inda da tarbiyya ta musulunci ko bai ba ka ya ba bai kamata in yi yafi ka shekaru ka gaya wa magana amma Allah yanzu za ka ga sirkan yanzu na gaya muku kwanaki wanda yi ƙaryayi babban mutum sai da ya gawa magana ya ƙaryayi ke ai kuma in ya rama fa alaji kaga aidan ya baci yanzu misali wannan wanda ya gaya ba wannan yanzu ai zai iya marin cewa kai magana ya kalli idan kiji ƙarya ne ya san maybe ta mahaifin da ne ko ma kaji ma mahaifin sa ya gaya ba wannan Allah zai iya rama kaga ban ya bada kuma da shi sa muke fada a san wa zaka ba wa kai kawai duk wanda ka tambaye da mamaki kowaye jiyar ka bai da sai akwai wanda zai iya ce mara a'a ya ce su wanda ne zai ce baka isa ba wallahi ya kuma yadda wannan shi ne ka'ida shi za su ma iyaye muke ba su da ilan muke ba su shawarar cewa kai ma idan ka san ba za ka iya gaya mare ba to kakkai ma wakilcin aure za a zuwa ce ka ce a domin wakili shi ne wanda an samu matsala ba za a nema to kai ma gudun da yake baya da dan me yasa za ka yi mawakilcin aure yanzu ajiya ce ta ce lallai kai za ka ga kauce ajiya in filike ji din abun nan saboda kaza da iyaye mata suna da fahimta za ta fahimce ka sosai an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla dan gaskiya abubuwan yanzu sun zama abin da suka zama Allah ya mu gama lafiya to wannan shi to kaga mun ji wannan yanzu wannan assignment ne ji zawa zan ba ba da da akai yawa matasan mu su je su su goma ni wani irin sharadai banda na fito da mutane amma wani irin sharadi ne idan ka gindaya ba za ka karya shi ba kawai mutane yanzu na fito da cewa aiki da karatu yana ciki yana cikin ne dalili in baya cikin ne dalili domin ana samun matsaloli a kan Allah ya dace da to kaga hadisin ya nuna mana yadda musulunci ya kwaitar wajen cika sharadin da ka dauka an fahimta da kyau ko musamman bari ba ku wani yake musamman sharadin da yake da alaka da family ma ya ta'allaku bil usra eh musamman shi saboda haka ya kamata a kiyaye sannan hadisin ya nuna yadda musulunci yake kwaɗaitarwa a kan haƙƙin mace har yau ɗan haƙƙin ɗan rajin kare haƙƙin mata zo ga shi ana gaya musu in ka a yi ƙaran aka yi kwanci tuni to sai ce sannan kuma shari'a ta ɗorawa duk wanda zai ɗau shari'in ta tallaba wa lallai ya fi kawai shari'a babu isti'zani sayyid bin nikah bin nusuk babu da yake magana akan neman izinin bazawara a wajen aure na cewa abin da yake magana in Allah ya yarda da zai kana da bazawara a gida to kake mata karfa karfa dan za ku ga jaraba da ake samu shine idan bazawara ce tana gida to sai kaga iyaye kamar akan kaya Allah Allah ake duk wanda ya zo ko ba san dalilin ba a baki kawai ta gida saboda wani ai nauyi ne da abun kunya a ce da bazawara a gidan bayan kuma kaddarar ta ce ya tawon jiwon ke yara da raina ta ai ta faɗa kaga wai ekka saboda auren ta ya mutu wata kila ma ba laifin ta bane amma karamin dan gidan na kusa da dan auta ko dan auta zai mata rashin kunya kuma a goyi bayan ta saboda wani ta zaman zaman su ne wannan ba daidai ba ne gaskiya yana jefa da yawan mata cikin da fure ne ya shiga wani yanayi banda ba cikin da suke samu ba na rashin tallafa ta kowane bangare dama ba zawara na ta mai wasu mata lakta da yawa a kai zaurawa da na kayan wannan maganar suka rika fito da wata ta ce malam banda matsalar da kuɗin kashewa ta ya gagare ka zai kai wata ba ba ka naira biyar ba duk wani abu ko sabulun wanka duk wani abu da kaga ana siyarwa na abin sha'awa a waje kai ba za ka ba ko da ba laifin ka bane auren ne wata ta ce wallahi ba ko mijin ka ne sai dai in an ban ma gado kuci gada to yana da kyau wayan da abubuwan gaskiya a rika duba sosai idan wanda ba ta son zama wuri ne ta kaso shi wannan kai wata horo daidai ne kamar yadda ake ba da labarin wanda ta baro auren wani saboda ana cin masara ko kaza kullum da ya zo gidan ya ce to yanzu masara ya gaya ba tun da yake daga yau kar a ƙara cin komai sai masa da safa masara za a ci da ranar masara da daddare ba shi ne take wa har yanzu bai zo ba ita take riko yanzu ba shi bane kuma da ba ya gaya wa sarki ne karkar ya kyale ta to kaga wannan horo ne a dan akwai wata hankali muna gaya wa mata a gode mu mun ji harkar karantarwa in muka ga sun yi layin nan kai wallahi za a zo wani gaba sai a ce babu ya tsaya wata na tambayi wani malami wani malami a wakar kin kitin manta na ce wannan da ya kare yanzu ya za a yi ce ba ya da za a yi kowa dai kina da dan abin da ya zo da shi complex ko kaza a cikin da karki kiwa ko kwaki in babu wallahi babu to shi ne mun zo lakta ne mun zo lakta karshe karshe ne ke cewa tun matar da bata iya hakuri bayan corona bata iya hakuri a cikin kudi in dai aure bata iya hakuri da miji wajen babu da gangan domin kun saba da rayuwar da babu a ta zo nan to an ce babu ballantana wanda yake kawowa kullun ya rasa ba da gangan ba shi ne mutan da take hakuri akan to wannan rayuwar bodi da jira koyar da su haka kaga wa dikir bi sukut ita ko budurwa izinin da shine a jikin shiru na da ke yawa na da budurwa a da haka lokacin da ita kina zan shiru ne har a kai matakin da wata ma in aka mata sai ta samu ba sai a kai ta gurin kakarta ita za ta tambaye ta dama babu ta ba za ta tambaye ta kakarta za ta tambaye ta ta sa kuka sai dai haka da hannun ta ta tare hawaye da bayan hannun ta in ta hawaye da tuni sai ta ce ba ta da ba idan ta ji hawaye da sanyi sai ta ce ta wuce ta tana son haka magabatan mu kakannin mu suke yi eh shi suke yi wai saboda shi hawayen da yake na damuwa sai zuciya ta kafa da shi amma na farin ciki kai hawa ka gwada wannan ka gani duk ran da aka zo aka biya ba maka kukan da zai fito ka tare ki gani Allah to amin ma saboda haka ko kuma lokacin da ka samu wani sa'a ta jarrabawa ko wani abu in dai kai kuka to ka gwada shi ka gani ko kuma ta dauke ni da nan cewa idan aka kirawo da garo ɗan mata na zamani sai ta zo da fensir ko biro ko tsinki a hannun da tana wasa da shi idan ta zo tana wasa da shi sai kawai ta tsara mata ido idan aka kuntar da wahala ɗan mata ga ganin ta zo da wani abu ba ta wasa da shi domin da ba zuwa a cikin ta gare kasa sai a kira ta kaka tana da tana wani aiki to ta rubu wani kalan mahaifin da ko kama mahaifiyar da in aka ga tana za ta sai ta koyi tana ta so kasar da wannan yayin da ake karfe da wani to sai a ce tana yi in kuma aka tana turawa ga wani ruwa da nan shi ke nan to saboda haka duk wayannan ma'aunai ne kaga a matan da amma yanzu da uwar da take zuwa ce da ita da uwar da za ta yi da ce wannan ne kika ji me za ki ba mu rabu da shi to kaga magabatan mu duk wannan suke yi shi za a wannan lokacin za a ji al'awati wa zawatul khudur ko al'awati sune tagaji wanda sun ma san haura da matakin budurwa ta gama sakwanin ta shiga jami'a su ne alawati ta mallaki hankalin da wakin kudur kuma shi wanda ake ajiyewa a cikin wannan darbuka ba ba sa fita yara ne kanana to saboda haka wannan shi ne to me ya faru sai yake ana bi wa da radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala la tunkahu al-ayyim hatta tustaba ba a aurar da al'ayyi wato bazawara har sai an nemi umarnin da izinin da wala tun kawul bikru hatta tustaza ita ma budurwa ba za a aure da ita ba sai an nemi izinin da kalu ya rasulullah isa bai ce ya ma'aikin Allah wa kaifa iznuha to ya izinin budurwa yake kala sai ji an taskuta ta shiru kun ji ko shiru take na su ke nan mu na mu yanzu har ba kula da za ta faɗa da baki da ba kaga ƙarshen kunya ke na ana magana ce ba kula da na ko to a yanzu ba kula da nan za ta gaya mata ba kita ba ku da su da yawa da suka gudu jin fulani duk sun dawo sun gudu jin to a satin nan ma a wata ko Let's قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا الله يقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم هذا أي كان عبد الله بن أبي بن سلول shi yana da bayi a ƙarƙashin zai yi takura mu kan za a yi ta sauka amma an ba ta ga bai komai saboda har a zuwa yi wannan auren tilastawa kada a yi wannan hadisin yana nuna mana wato yana kuɗaitar da mu yadda aka ba wa mace dama ta zaɓi abokin life partner ɗin da abokin zama ba kamar yadda ɗan ragin ragin wato kare haƙƙin ɗan adam suke ta wannan surutun ba sannan kaga hadisin yana nuni ga cewa rashin ingancin auren da aka yi ba tare da ni ba wato izinin musamman wanda ta girma ko kuma bazawa hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah na na Aisha ta ce ne ya ma'aikin Allah yustamaru nisa fi abda'ihinna kin ji ne mun izinin mata ai fi azra'ihin bi ma'ana fi nikahihin na ko fi nikahihin na wajen auren da su ita ba ta ji an nemi izinin da za a auren da ita tambaya ta ke kunga alamar tambaya kana na'am annabi ya ce kwarai kuwa kullu sai na ce fa innal zikra tusta'ma to ita dai mace ana neman umarnin da ne mace ta yi ko budurwa kai ana neman izinin da ne kaga tana jin kunya fataskutu sai shiru kala sai ce su kasu ha ibnuha to ai wannan jirin na da shi ne didan da take nufi a matan da na to wannan shi ne babu tarbiyyil abul zikr as-sagira babu da yake magana akan cewa mahaifi yana da ikon da zai iya auren da yarsa karama wata yarinya ta yi shekara da wace karama sha shekara sha hudu a yanzu ka ce miliya shekara tara shida shekara shida yanzu a yi yan wannan yan turajen mawa zai suke ka cewa suka yi yarinyar da za ka kai ɗaki bayan ka auren da ita ka ce in ba ki zauna ba in yanka yi saboda tsabar tsoro da yaran da ta zauna sai ka auna ba kai shekara da wata ya danganta da waye wanda a gidanka akwai wanda ta shekara girmin da biyar a gidanka amma saboda tsarin ka na gidan kuma za ta zauna saboda tsarin ka na gidan da akwai wanda aka gaya mana duk da kusan ba su da yawa a cikin mutane su har yanzu in ka zo neman auren za su ce sai abin da abu yi to wannan kaga auren da ita za ya yi ba ta da zaɓi sai naka a su a gidan in ka lura ta su gurin abbala kawai kai tsaye shi ne wajen na taɓa wani rubutu a a wani na a social media cewa wanda yake so ya aurar da yarsa ga wanda yake so to ya cuta mata kansa fiye da kowa kai ma ji yanzu to tana kaunar ka fiye da kowa to shi ka ba ta umarni za ta yi amma ba haka ba ko dare daya to wata da za a samu don mun ya zo kawai yana da kamshi a jiki kawai ka dauka ka baki to za ka yi fito da kwakwata to wannan shi ne to kaga na aisha radiyallahu anha qalat bara ku diga hadisin kaga babi yana da alaka da hadisi yayi na kasa da zamu kawo da aisha ta ce ta zawaje ni nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sini annabi alaihi wasallam ya aure ni na yin shekara shida fa kadinna al-madina tace muka je madina fa atatni ummi ummu ruman mahaifiyata ummu ruman ta zo mun wa inni da fi urjuhatin tace ina kan wannan kura ya tsallake wanki to na gani na wuce fa kadinna al-madina fa nazzalna fi bani al-hari ibn khazraj muka zauna cikin wata kabila da ake ce musu bani al-hari ibn khazraj wa wa'itu zaman ma a wannan gurin sai zazzabi ya kama alwaku shi wato zazzabi shi ne bawai to ai alwaku alamul umma irin zazzabin da na shekara kun san za ma asali garin madina yana da daɗi to sai zo zuwa da aka je muka addu'a ba ka ɗauke wannan wato yau kamar da muka biya ina da zafin ke wacce man raka ta aji ta ce dalilin wannan zazzabin a sai da gashi na ya jibi gashi kanta rashin lafiya yana sa gashi gashi ya jibi kamar wannan ciwon kaga in ba gane ba ya ga yawanci mata suna yi gashi su zube waye wanda za ka idan ya ku fito din na wata suna cutar haka eh ko anya ba wannan sunan eh ba wannan ba ko kuma eh to kamar wanda sun da ya faɗa amma ko wani suna da da suna ga yawa su ne ko kan ta ba ko to gashi ya jibi gaba daya hmm wani Allah ya ce fito da haka gashi ya jibi gashi ya jibi daga wannan zazzabin to fati mai mutum yace to bayan nan kuma jumaima shine kiyaya an gane ko yawwa take cewa sai wato gashi ne ya zire gaba ɗaya ya dawo ƙeta mutumin da yake da gashi wato habgadan baya yanzu a ce ba ya ƙare ya dawo kenan sai kawai iya ƙeye ya cika ya cika iya ƙeye ba ta tun yi ummi ummu ruma ta ce sai mahaifiya ta umuru man da zo ko kuma malamin ke cewa ba ba gashin gaba ɗaya zubi amma yanzu kafin wannan lokacin sai ya fito amma iya cikin sa ke bai kai da ba bayan ya ƙari da yanzu ya fara fitowa to ya zo iya iya bai sauka ba to shi ne yake cewa mahaifiya ta umuru man da zo wani ni lafi urjuha ina cikin wani abu kamar yar buka amma tana kadawa kamar lilo urdu hakin lilo suke ce ba to amma shi wannan dan daki ne aka yi shi haka shi ne urdu hakin don fatar da cewa shi ne wato wani irin kata ko ake sawa mai fadi wanda ya kai kusan sentimita talatin ta bangaren fadin tsawonsa kuma mita shida to haka ake yin kamar dino don mutum ya wuce a ƙaran lida ce a kai to ta ce tana zaune a kan gefen wannan ozuha wa ma'i sawahi bulli ta ce muna tare da ƙawaye na shi ne sawahi bulli wa sarakat bi wato sai ta kwalla mun jira shi ne sarakat bi ba a dai duha sai na ji la'adi iman turibi wace ce ta kira ta ummu ruma mahaifiyarta tace na je ban san me yasa ta kira ni ba fa aka rabbi yayi ina zuwa da ta rike hannuna hatta au qafatni ala babida tace ba dai ko ina da ni wace kofar gida tace kofar gida ta tsaye da ni ana wa inni la anhidu hatta ka kana ba'da lamar tace a lokacin kamar tunda wasa aka yi na wannan lidan kace ina ta numfashi tana ta nishi irin ka ga alamar yarinta ka gamo tana ta haji yawa tana ta haji har sai da ta dan huta ثم أخذ شيئا من ماله kace sannan sai ta ɗebo wani abu daga cikin ruwa da in ɗebo ruwa kaɗan ba masa hajjihi wani yi wa ra'ayi ta ce mahaifiyarta wata wanke mun fuska ya shafa a kai na saboda kun ga saboda wasa a kura dai sai gudu gudu da ita to sun ma'ada kanan ni da kanan ta shiga cikin gida wani gida fa idza ni tuwatu min al ansar tace ina shiga sai na ga mata ƴan matan mutanen Madina tilbai a cikin gida ana shiga da ni zai ba kullu ina shiga sai su karkatawa alal khairi wal barka wal baraka Allah ya sanya alheri Allah ya sa albarka an daura wata aure tana wasan tana cikin tana wasan lido ba su sani ta ce kawai sai ita take ba da labarin da kan ta ce sai na ji ana Allah ya sanya alheri Allah maka wucin zarki ya sa albarka wa ala khairi dakire Allah ya bada zaman lafiya kai da dakire shine kyakkyawan bada shi Allah bada zaman lafiya fa aslamatni ilayhi lati jami'a wa nan matan da mika mu fa aslahna min sha'ani suka kyauta da al'amura da jina na aisha wa lam yaruni illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duhan annabi alaihi salatu wasallam bai ido biyu da ni ba har sai da lokacin walahayi sai da rana ta daga lokacin walaha wa aslamatni ilayhi sai ta miƙa wa annaba alaihi salatu wasalam ta ce to gada wa ana yawma idin bintu tisbi sinina tace a lokacin shekaru na tara lokacin tariya ke to lokacin da aka yi mata tariya to kaga an daura wa nana Aisha aure amma ba ta dina wasan kasar da wasan wasan kasa da wasan abubuwan da har sai ce shekara uku aka yi ta tare tana shekara da wannan fa dabi'ar fulani a da suna yin haka suna yi eh saboda haka amma yanzu kaga social media ta ce har ƙauyuka ta wayarwa da fulani kai yan siya waye su ba guduwa suke sai ka ji ta afin ta zo ta samu kanta a cikin fil to wannan shine kaga wannan shi ne kaga shekarun na da ya za a iya tsora da wata ba san me yake ba a wannan lokacin kake na da ya ne kuma guduwa zai shiga mutai ba za ta fito ba amma kaga wajibi ne ki kiyaye ta bar yar ka ta waye ta ba gidi ta yi karatu kwakwalwarta ta buɗe ta yi karatun zamani sai na addini to a wannan lokacin ana buƙatar ka lallaba ta ka dai nuna maka hanyar da take ta yi shi ne kawai abin da ya ke zima amma ba ka wani ana samun matsaloli gaskiya to kaga hadisin yana nufin da mu ana son a rika yin addu'a ga wato ta alkhairi da neman albarka ga ma'aurata sannan kuma lallai ana so a kyautata amarya yayin da za a kai ka kun ga ina da yanzu da ta gyara ta duk da ita ba foundation ta sa mata ba ba kaza ba ba tilka ta yi mata ba ko dan mata suna wannan tambayar ko kwanan da wata ta ce wai me ya halaccin tilka sai nace ya ake na sai suka ce nace in dai a jiki ake gaba ɗaya jiki in dai ba za a ga tsirai ce wato ya halatta duk wanda za ta yi in dai ba za ta ga tsare jiki ba domin jikin ki za a rika mammalkawa in dai ba za ta ga tsare jiki ba domin kin je saboda albarma dan adam ko mutuwa kike bi halatta ka bude miki jiki da wanke ba da tufafin ki za ta rika jira hannu tana watsa ruwa to kuma da ran wata godin da muka je akwai galilu sosai mun yi a karatu cika a ciki tambayar da wata sai mun je cewa shin suna shiga wanka mutum biyu mata malam ne halatta ya halatta mutum biyu su shiga su ya halatta in dai ba za su ga tsarki juna ba shikenan kaga abu ne da ba zai yiwu ba in dai dare kowa raba za eh yan waye sai kan ban ai sai hakuri dan ni na ga abin da na gani eh Allah ya zaura shigantaka Allah cikin banda ji wani na zo kawai na ji ya turo yake na ce me aka ina tura make we buy basket together and they get out Allah yake wallahi ji abu da ashe wai haka ake yi ga inna lillahi wa inna ilaihi kawai kuma na fito daga wanka ba ce daga an yi layi wajen mutum biyar suna wanka tsarara ana ta hira Allah ne dai wannan lokacin da wanda wata gani ba sai da dauka anya faran kwata ba za ta zubo mana ba ba ruwan kuma wani an gama wanka ya jigo cikin hotel din mu kawai ga tawon din ya tsoro shi anan tsirara turkuri ya to yana fili min bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na zo ne ga gani ba Allah ya dauke to wannan shi a to kaga za mu koyi wannan sannan kaga an so a yi wannan duk abin da za a kyautata kuma sai na tambaya wata likita na gurin nasi ba shi da illa wannan abin da yake ta ce bai da illa to in bai da illa kaga mun gama da bangaren likita to amma a musulunta bai halatta kuma a gangaren yi ita zai da za ita ba za ta iya yi ba wasu sun ce za ta yi to tunda za ta iya da kanta sai mana ta ku sauki Allah ya tsoro to wannan shi ne sannan gaba ta ƙarshe kaga halaccin mahaifi ya aure da yin sakarawa a wani rarrashin kaji kare haƙƙin ɗan kaga suna hana auren wuri amma ba sa hana zina wuri kuma ga tana ne wato inda aka taɓa yin zina ko mafi ƙarancin shekaru da ta taɓa haihuwa a duniya ƴar amerika ce ni na taɓa karanta wannan abu wanda ta fi kowa an ƙanƙanta shekaru da ta yi kuma kuma kuma kuma ba aure ne ba wanda ta kowa kankanta shekaru a duniya yar amerika amma suna ta wani surutu suna zuga mata wani kaza kaza kaza Allah ya tsoro to wannan shine ina ga wannan babu da zamu ga yana da faɗi kuma lokacin yayi ma tun da sauran biyu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan za mu tashi babu da zai magana a kan sadaki da kuma irin abubuwan da za a bada sadaki idan su ya zama halal da za ka iya bayarwa a matsayin sadaki a ce kuma shari'a ta yi da shi akwai wani bawan Allah ya turo da takardar cewa yana da promotional exam da zai yi Allah ta yi a addu'o'i to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa a yi lafiya kuma a dace muna roƙon Allah da suna ne kyawawa a rikokon da wata kana mazo kana da tambaya ko kana da ɗaya tambaya to mu je zuwa na goyon ruwan kafin ji Mm. A'a, shi misali idan ba ke a matsayin za su yi wato shari'a, ai ba daidai ba ne, ta gane gaba da kuɗi zan juya ribar da muka samu za mu raba juya amma idan rance ne ka fahimta da kyau ko ka fahimta da kyau shi rance kansa idan ka rance kuɗi wurin mutum ba tare da yi ma sharadi ba da yi zu ya samu alheri sai ya ƙara ba wani abu ya halatta in dai ba kai ka baki sharadi ba ka fahimta amma idan da sharadi kin kan ayi wannan shi ne haram ai annabi alaihi wasallam cewa yi mafi alkhairin masu yau rance su ne masu kyautatawa ba wajen biya ne tun da ya yi rancen kuɗi ya yi amfani da shi kuma in ya biya ya samu alheri da yawa da ya zo sai wannan kuma na kai ya halatta ba tare da sharadi ba eh faruwa ka gane wannan kyautatawa yawa sai kuma watan da kake magana a kan menene ba alwala da ragowar su ai tambayar da za a nan shi ne shin shi ragowar ruwan ruwa menene ai abubuwan da suke bata ruwa za ka kalla shi ruwa yanzu me kake tunanin zai zai zama na jasa in mutum ya shiga wanka idan fitsari aka yi a ciki ko bayan gida duk babu wannan sai wani abu mai tsarki ya shafi da shi ne abin da za ka ce kamar sabulu ko ya canja kirki gaba ɗaya ko wayannan abubuwa idan ya canja waɗannan gaba ɗaya har kai shekara da ma'auni da malamai suka kawo in kuma bai canja ba ruwan ka yana nan a ruwa alwalar da za ka yi da shi ya halatta abinda ba ta ganin wani lokacin ma idan mutum ya yanzu ya shiga ranar juma'a ko kuma zai yi wankan janaba in ya ga dama yanzu in ya fara wankan al'ada da ƙarfi zai yi wankan kuma duk da an fi zai fara wankan wato ibadar sannan na al'ada ko da bai yi haka wani ƙarfi sai zo yi wankan janaba ya yi kuma wankan janaba ba a lola a ciki idan za ka yi sifatul kamar ana yi saboda haka ba wannan matsala wallahu a'lam na'am na'am haka eh mutaji abin ka shiga da shi an so ka yi haka saboda wato ka ba tsafta ta hannun kafin ka kai wani abin da yake cikin hannun ka cikin ruwa an zo a haka ko mutum ya tashi daga barci musamman ya tashi daga barci a nan zuwa mutum bai san inda hannun ya kwana ba akwai ne da ya tashi ko ta zo da nan ya zo dukkan ka gane ne yau ai ba wajibi bane idan ka zo kai kadin da ba dole ka tayi amma ba ka samu ladan da ake samu yawa Allahu akbar bashir alaikum salam eh na to ai wannan jirgin kaga wannan irin jirgi ne haka misali kawai ya tafi bai dawo ba kuma bai faɗi lokacin da zai dawo ba ai kaga ba za ka bar kaya ya ci zama ba yau ka ce o jirgi ne magana ya zo ya ce ma kaya ne ya ce amma da kuka yi ciniki da shi already ya ya kuma ga da kwazo ya ba ka wannan kaga ya daure ka sai dai da gaba da gaba sai ka to in ka wuce ni zan tsaya amma wanda ko shakka babu sai amma ai ba zai yi ka ba kaya kai ta kallon sa ba zai yi ba ka fahimta da kyau ko sai dai da ba kun yi alkawari da shi cewa sai wato gobe zai kawo kuma sai ka daina samun sa a waya wannan sai kai ma wannan uzuri yake ba wannan gudun ka za a neme shi ko kuma a kun taɓa mu'amala bai ma wasa ba to wannan da wani amma gaskiya ba zai yi mutum ya zo ya ma kaya ta kawai yace kuma ba za ka tsaya ba wannan muna magana akan wanda yake ya ne ko da ba shi ne kai da cewa sai nan da zafi da to bai halatta ku bai kuɗi hannu ya zo ka tsayin ba in dai na yadda cewa kun yi da shi zafi da sai dai wanda ya zo mai kuɗi ya nuna ka ce wani ya siya bai ban kuɗin ba amma rana kaza in bai kawo ba ka zo da biyar ba wannan shi ne jara ita ko musulunci na zarara wala jira ne ba a so ka tuta ba a so a tuce ka wallahu a'lam na haka
Mm.
ai dai cikin wajen bai rushe ba ko linka ba kudin aka yi bai kai aika da haram magana da muke yi kai ma a wajen gardan kasuwa in mutum ya zo ka ba shi sharadi ingantacce cewa kwana kaza kamar wanda ya je sai black ne ko ya je wani abu a gurin da kace to 24 hours idan ka je ka gwada 24 hours in ka dawo da shi bayan nan kai ya bayan nan ba zan karɓa ba kuma kai da aka turuwanka in ka je kai ne ba zai karɓa ba kuma shari'a ta yi cewa kar ya karɓa abin da ake so ka fito da abin fili cewa rana kaza ko awa kaza ku yi wannan a fili amma ka bar abin mu ba hannu kai za ka fili kai ne ya saboda illa inda take shi lokacin da lokacin da kaya kayan suke gurin da yanzu sai suka tashi ka fahimta da kyau ku sai kayan nan suka tashi to um, ana ce da su naira goma goma yanzu goma naira talatin yadda ake da matsalar inflation din nan ba dare ba rana suka koma naira talatin ko da ka yadda ka girma in ba yi wasa ba to za ka riƙa yi wani yashi da baƙin ciki da hasara cewa kuma za ka yi ta gaya abokan karɓen kasuwa cewa wani azali kawai ya zo ya ajiye mun kaya guri kaza wannan sai ya sa ma wani abu a zuciya wannan kuma shari'a ba ta nan ka fahimta da kyau yauwa shi sa za ka bada garanti kawai shi za ka kawo sun kashe kayan za su ce to za ka ɗauka in dai yana gurin nan in ya tashi to na mu duk da wasu za ka su na su kera sun biye in ya tashi na su in ya faɗi kuma na gani ka ga wannan ayyar ba su ɗan da domin alkaratu ne zaman so ake kayyade da asara da riba a duk kasuwancin da shi ne na baku misali ba da kiwa karatunmu na alwazi cewa mutum ne ya zo shago da ya zai kalli wata gizna ita kaɗai ta rage a shagon watan gizna nawa dubu goma kana son ta wani da ya zo shi kuma anko zai yi abokin ango ne ya rasa duk inda zai samu ya rasa yana zuwa dubu goma nan kafin a ciro kai ka ce yanzu kafiya kafin ya ciro je wani jigo yake dan Allah yana so dubu a jira idan ka kowannan an ba wanda bai dubu a jira kudin nawa ne na mai shagon ne ko kuma na wannan ne dubu goma na mai dubu goma ne ko Bai biya ba. da nika kuɗi ba. Eh, amma ya ce a ne goma. Na? Bidiya ba yana kurin a fiye bidiya ba. Na gani yanzu dubu goma ki za a ba, in ya ce ya yi ya ce ki za a ba dubu goma. To, inda a garin jirowa, sai kusa ta rike ta sai ta yaki. ta mai kaya ce ko kuma ta wannan mai kiro wace shi mai kaya ce karba dole shi ne kirowa ne shago ne ya zo kirowa sai ya gata a ji komanda ya dawo ya ce ni shago shi zai asara to shi ne abin da shari'a da ke kallo kullum wanda zai dau asara da riba saboda haka wanda zai dau asara da riba ta zuta yawwa ka zauna a wannan zai ka zo ka ce kai da gomulan alqarabi bin zaman duk wanda zai dau asara to riba ta rubuta ne amma ba wai zuwa Allah ya zama dace shi za a yi za ku ga da kuka zuwa kitabul goyo alwaji cewa mu'amala ta ku wahala ta ku wahala da alaji zai ce na saboda wacce riba da gowa wata kila inda ce wanda ya zo ya kashi shi ma dubu goma ne da kudi goma sha biyu misali. Ba ma saboda ribar wanda su goma shi ya ba a kafin zuwa.
eh ina fahimta ne Da ya fi shi wannan ya yi. Yawan ribar ya sa ya ga wasa.
ai da yawan ribar da abun nan karancin ribar da ɗaya ne mu kuma magana da muke ai ta riba da naira goma da naira ɗari biyu riba ake kira yau wato da haka sannan kuma ana magana akan halaccin amfani da ita kawai mu halaccin muke faɗa cewa ita haramun ɗan miki iya da babba duk ɗaya ne duk ɗaya ne saboda haka duk ɗaya ne kawai ko muna mutum zai yi alƙarar da zama Allah ya zagar da su abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da ka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce Allah ka ba mu ikon gunta da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mu kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya kunji da talauci da al'umma ke fama da shi Allah ka yaye mu muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da ba ka duk marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dan da gafara ina roƙon Allah da suna yin kyawawa da kofin da madaukawa sun jarrabawa da neman sana'a Allah ka taimake su waɗanda suka ga aure a gaba da da aure ko a gaba da su ganin mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya sai ka ba mu ikon mutum اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وكان بدعاء برحمتك يا هدي سلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.